إلا لو آتوها توجهوا لبواه أرضا للماء فيهنا مع كل حال فيه حقي يرقه ديار حبيب الله وهو أمينه ديار جهاد بل ما ربك أجمعوا ديار لمن هذا الفؤاد بحبه واذكره لقلبه مرءا ونرجه ديار لأعلى الخلق خلقا وتلك ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفذهما سرا ونسبة وإما وآدم وأتى وأخشى فقد كان خير الخلق صحبا مفهما وتوعد هو المري فيه أقله وأظهر له إن أدعى العين تبتلي بعين المآل حاملا تبتغ وأجعل عين أنت بشر واسع جميع رسول الله والملك أوسع أبد وأطلع وجهه ظهر مجور ولحيته كذا وأقل موسع ومنكبه عظيم فيه وعظامه جحر ورب القد قال مربع فبعض أبل وأبل ذراعه ورعى وراحة والأنهار تجمر وسعيد أطرب واغب مشذب أزم كرادس من الخلق أرفع وأشنب صدر منك بكم ينجلي كهدر ما من حولاك الذي يلمر وعمده عمادي شعر الترجل وقبل طرف ساكي ثقة ويخشع وأحزانه موصولات بتفكر وانقل قال الفصل والحق يرجع ويصول عنها وللأسر غالبا يسوق السحابا والمالات تتبع وجه رسول الله يشبه دمية إذا فرق العشاء يقوى يلمع وتدعو إلى المؤمن وجدت أرضه وجدت أرضه فمثل رسول الله لم يحمل أجمعه وأعلم خلق الله أحسن خلقه من الناس أجمل من الناس أشجع ويقوم للعلينا يقسم أهله ويقرأ لهما وهو لقوم يرقه أشد حياء وهو يحكي لمن دعا ويبلغ للمولى إلى الحق يرجع ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفيه في غالي من ربي يشبه ويركب أحيانا جاولا ومرة حمار وحين غالي لم يتقلب كذلك في الملبوس والصدق فائح وجعلت أقواما ونصر يغفر وينفع أحيانا يولد مرة وما أبوا الفقر فشمرته وما أقر المسكين يبلغ جميعهم وبالله مولى الخلق فالحج يجمع وأكرمه المولى جل كرامة وقربه من الخلائق ينفع عليه صلاة الله مدى وشارق وظلت حمامة آل المدن تفجع وما رد بيق الدهر عن سعد الذي يضحك أمدع ويسجو ويرجع وأل وأصحاب لا يروا بشيء هرب المدان والنار
الحمد لله من جوع أن بيت وفاء da maulan shugaban rabbi Allah tabaraka wa ta'ala anhu a cikin bayanin abubuwa guda biyu waɗanda duka baitotan gabaki ɗaya na abarku na magana akan sifatu khalqiyya wa sifatu khulqiyya sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na surar jiki waɗanda Allah ya halicce shi da su da kuma kyawawan ɗabi'u da Allah ya halicce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su su ne sifatu khulqiyya sun shi wa Allah an ya waƙe a cikin wannan kuma kamar da aka saba ce duka wani abin da shi mai ambata wa Allah wa a cikin waɗannan baitota za mu isko yana da shahidi da tahriji a cikin littattafai wato na musulunci amma alƙur'ani ne ya faɗa ko kuma sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta kawo bayani akan dabi'u da halaye da sifofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yadda nace ita abarkun ta fara da maganar fisgar zukata zuwa gidajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Madina sannan ta shiga bayanin sifofi na surar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu lokacin da za mu biyo tiryan tiryan mu jiyo na sifatul khaliqiyya ne da aka saba jin su to babu lokaci amma duk da ce ai tafsiri akan abin da ya shafi dabi'u da halaye to amma a takaice na takaitawa waɗannan baitota sun kunshi bayani akan sifofi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala bai ba wata halitta irin waɗannan sifofi ba watan shi ne tsananin kyau da kamala da kwarjini na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba da halitta ba annabi yusuf alaihi salam Allah ya ba shi rabin kyau ne haka manzo Allah ta fara min shi na gan shi daren da aka ikradi da ni a sama ta uku fa qad utiya shatrul husni an ba annabi yusuf rabin kyau amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi can gaba ɗaya ka bashi amma bari ka je annabi yusufu yadda tsananin kyan shi ya zamo wato wata jarrabawa shi ne tsananin kyan shi ya sa mata na jazba a cikin kyan shi suna yayyanka hannayensu ba su san sun yayyanka ba haka alƙur'ani ya ce mana sun yanka hannayensu ba su san sun yanka ba amma ba duka wannan rabin kyau ne aka ba annabi yusuf amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi saboda ga jamala ga kuma jalala an lullube da jalala shi ne kwarji sai ba da kamala sai ya zamo cewa ba za a ga annabi sallallahu ta'ala sallam a ce wata ta yi shawar sama kwarji ba zai bari ba ana ganin annabi sallallahu ta'ala sallam wato zuciya za ta fi zuwa da haba da ubangiji da baraka wa ta'ala to saboda haka duka sahabba annabi sallallahu alaihi da suke faɗa a cikin kyan manzo Allah sallallahu alaihi suna faɗa cewa saboda yin manzo Allah ولا أتكلم في الكوارث أبيد سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه إيه سوى من رآه بديهة هابه ومن خالقه معرفة أحبه يقول لا إته لم أرى قبله ولا بعده مثله yake duk wanda ya ga annabi sallallahu farkon gani sai wata makarkata ta kama shi sannan kuma in yayi hulɗa da shi sai ya je na tsananin son shi sannan kuma duk wanda zai bayani a ganar zazzanin abin da zai rufe da shi zai ce irin annabi ban taba gani ba tun kafin in gani bayan na gan shi ban tsaki ganin irin shi ba irin annabi ban taba gani ba haka shi ma dinna Abu Hurairah abin da yake cewa watan ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun da nake ban taba ganin wani abu mai kyau wanda ya kai kyan magana صلى الله تعالى عليه وسلم يجي كأن الشمس تجري في وجهه yace magana Allah sallallahu kai ka ce rana ce take zagayen fuskarsa saboda tsananin kyau yace idza ta kallama yatala'laqu fil jibra in manzo Allah ya bude baki yana magana wani haske ke fitowa daga baki yana haska bango in manzo Allah ya fesa din bango za a ga wani abu kamar reflection haka a bango yana fita daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka Allah ya nuna mana manzo Allah ba irin kowa ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamshi yake yi wane turare kamshi yake wane turare don haka can cike yake wakal lulubi maknuni wal liski arku arku saboda waka da aka yi a sukuni ga wannan amma arku ne ta ce arku saboda lalura ta wata ɗaya to kan nufin makanoni wanda take arku arku zuba a nan zanen ƙalli yake kan luluri kamar luluri kuma lulurin wanda yake koye ko kura ba ta lulurin ba sannan kuma wajen ƙamshi kamar almiski ko wane almiski malamai na cewa wane saboda shi manzala ya ga almiski ƙamshi zubar ta ga almiski ƙamshi amma ana kamanta da almiski ne don ba mu san wani abin da ya fi turare ƙarshe ba da haka sai a kamanta amma maza Allah ya fi turare ƙarshe kuma shi ne ƙarshen da yasa ake karan zubansa zubansa a hadisin muslim ummu sulaimin ta zo da kwalba tana karan zuban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya baka mahaifi al-sunu maliki da ya farka sai ce menene wannan musulmi ta ce ya rasulullahi zuban ka ne muke ma turaren mu mis da shi duk turaren da muka yi ma mis da zuban ka yana kan kowane turare kanshi aiwa ya mutu kan mu lalla turare kanshi amma na san turare ne domin ya suna ta masa turare zuban sa kyalli yake yi zuban sa kyalli yake yi alaihi salatu wassalam in ya je bayan gida in ya fito in aka je aka bi ba a ganin komai sai kawai a kamshi na tashi haka mun da Aisha ta ce ya Rasulullahi mu in muka tafi bayan ka fito daga bayan gida ba mu ganin komai sai dai mu ji kamshi na tashi ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da labari cewa ƙasa tana shauƙin abin da ke fitowa daga cikin to a takaitar takaitawa dai annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kyau da tsarki da kamala ba mu irin don haka littattafai da hadisai suna nan cinjin waɗanda dukkan su shawahidu ne kuma suna tahqiqin wannan maganganu da shehu radiyallahu anhu kawo kuma ma hasali ma maganganu ne da ke da riwayoyi kuma za ka isko lafzin ma da lafzin wanda annabi sallallahu ta'ala sallam sifan tashi yadda shehu ya kawo haka yake a cikin hadisai to saboda haka nace maganar sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba kida dunkule su zamu sai mu ɗauko baitin hasaru musaridin wanda duk ya dunkule wannan cewa wa hasana minka lam tarqa aini wa ajmala minka lam tajid nisaw kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka tadkhulu kama tashaw ya rasulullahi mai kyau irin ka ba taba gani ba ido na bai taba gani ba mutane sauran malaman sun ce ai hasanu radiyallahu anka ba idon ka ba idon kowa ba bai taba gani irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan irin ka mai kyau wata mace ba ta taɓa haihuwarsa ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan an halicce ka ba ka da wani masusu na aini a ce kamar yadda ba wani ke cewa mutum ɗan tara ne bai cika goma ba duk yadda yake sai ka ga wani yana da gaira amma wanda maza Allah hasha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam banda maza Allah babin da za a ce sai wuri kaza wuri kaɗan ne wuri kaza kaɗai ne to wannan wuri kaza kaɗai ne Allah bai bashi ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika kuma ya cika babu tawaya ko da kamar akai ba alaihi salatu wassalam to sannan in muka koma wajen dabi'u wanda shine nace za mu samu osin baitu ta haka domin ishara zuwa ga kyawawan dabi'u mun ji kyawawan sibobi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk da ba baiti ba baiti muka bi ba mun ji a dunkule to haka فيك وأحلام خلق الله أعدل خلقه من الناس أبخار بل من الناس أشجر وأحلام خلق الله ما في حقول حديث الله كف في سيدنا رسول الله حقولي abin da ke cewa haƙuri watan jurewa akan abin da za a yi maka kana da ikon ka ɗau mataki ka ɗau fansa ka rama amma sai ka take ka taushe tare da abin yana da ciwo ka taushe ka take baka dauki banka ba shi ake ce ma hakuri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hakuri ya fi kowa hakuri muna bin Allah da cewa ma annabi ayyuba alaihi salatu wassalam inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu huwa Musa ne shi mutum ne mai hakuri bawa ne mai hakuri to duk hakurin annabi ayyuba bai kai hakurin سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم saboda haka wato gidan ahlan khalqillah dukkan abinda zai tabbatar mana da hakurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala ya tarihi manzo Allah sallallahu akan tuka ta hakuri sannan ya tarbiyance shi don haka ma ne yake cewa ajabani rabbi fa ahsana ta'dili wanda tabaraka wa ta'ala ya tarbiyyantar da ni kuma shi ya kyautata tarbiyyata ka gabancin mazala fasal ya faru jibilla halitta Allah ya halicce shi akan zuba hakuri sannan ya zo ya tarbiyyantar da shi akan zuba hakuri sannan ya zo ya samu madadi na wahayi don haka sai Allah tabaraka wata'ala ya saukan masa da khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin ya rasulullahi kai riko da rangwame kai riko da rukudin afwa lokacin da wanda ya ta kudin afwa wa amur bil urfi wa arif an jahilin ta sauko wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yace menene fasarar wannan aya ta qudi allahu bil urfi wa arif an al-jahilin shi ma malaika jibril sai yace hatta as'al al-alima sai na tambayi masani na gaba dai shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kaga yayi ladabi ga hadarin manzo Allah tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me fasarar larabci ne ba amma me yayi tawilin khudil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin sai ki hata asal Allah bani mata da bai ubangi tabaraka wa ta'ala don haka da yaje ya dawo sai ce ubangiji ya ce in gaishe ka ya amuruka an tasila min qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu an man zalamaka abinda an ma'anar khudil afwa ubangiji na umurnin ka duk wanda ya yanke zumuntarka da kai kai ka sadar da zumuntarka da shi wanda ya hana maka nashi kai ɗauko na ka kaza shi wanda ya zalunce ka ka yafe masa kaga wannan sai karantar da mu ashe Allah tabaraka wataala ya tarbiyantar da manzo Allah kan sifar hakuri bayan ya halicce shi akan ta ya tarbiyantar da shi sannan kuma ya zo ya ƙara masa madadi daga wahayi akan sifar hakuri hudin afwa sai ka ji ya ce fasbir wa ma tabuka illa billah فاصبر كما صبر اولو الامر من الرسل كي حقوا يا رسول الله كما يدعو الامر من الرسل سكي حقوا حكى الله تبارك وتعالى يتربي يمتد سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم النتيجه تحقوا وان شيوكي شوى احلى خلق الله ابو شواهد da za ku tabbatar da wannan daga nan sosa daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa amma daga ciki babu kamar abin da ya faru watan a lokacin da aka fito makka annabi sallallahu alaihi wasallam tun radda yace Allah ya aiko shi bai huta ba tsakanin da mushrikan larabawa ya fuskanci izaya da cutarwa babu abin da ba a mazalla na launi na kalar cutarwa ba domin an kashe sahabban an azabtar da su an sa su yin hijira babu abin da ba a masa ba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam an sa mai takunkumi ba a sayan masa ba a tsaye gare shi ba a shiga wajensa tsawon shekaru an kewaye inda yake wani abu ba a bari shiga wajensa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wani abu ba a bari ya fito daga can an yanke hulɗar kasuwanci da hulɗa da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa duk wannan bai isa ba akwai wata rana annabi sallallahu alaihi wa yana yana gindin Ka'aba yana sallah ya yi sujada a lokacin da ya sujada din nan kafiran Makka su Abu Jahali suka ɗauko suka sa aka ɗauko rubabban mahaifa ta raƙumi tana wari kuma tana jini yana bukata suka suka ce a ɗauko a aza a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jinin nan da warin nan da karanta nan da komai ji irin wannan manzo Allah yana sujada a cikin sujada bai dago ba kuma ba wanda zai je ya ce wannan karanta da aka dora wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha ta samu labari ta fito a guje ta zo ta ɗauke wannan kazantar ta goge ma annabi sallallahu alaihi wasallam wuyarsa sannan ya ɗauko ko daga sujada wannan ita ce rayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi yayi a tsakanin mushrikan larabawa bayan Allah ya koshi sannan daga ƙarshe ma kai manzo Allah ya hijira Allah ya ce hijira ya koma Madina da ya koma Madina ana tunanin a huta ba a huta ba daga Makka za a naɗa yaƙi a je a kan da manzo Allah har Madina hayaƙi shi amma natija duk abin da ke karshe da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ci makka yayi da manzo Allah sallallahu alaihi ya ci makka sai tara mushrikan laraba a wuri da a fili da suka yi sabo suna sauraron me manzo Allah zai ba da umarni a yi su sai ke ce musu ko kun san abin da zan yi da ku sai suka ce khairun akhun karimun wa ibnu akhin karim alkhairi za ka yi da mu dan uwa mai girma dan dan uwa mai girma mu kan alkhairi za ka yi da mu dan shi muka san ka kaba da shi zalla suna faɗi haka sai burbe shi yace to shi ke dan yanzu yanzu ma laifi izharu fa antum tulaqa la tasribu alaykum al-yawm shi ke nan kowa da an yabe shi ba wanda ake tsada da laifi ba wanda ake tsada da laifi an yabe na kowa bari mu faɗi irin abin da dan uwa na annabi Yusuf ya ce izharu fa antum tulaqa la tasribu alaykum al-yawm bibi irin izayar da aka shekara ashirin da ɗoriya a ɗaukar ki Allah ya Allah amma cikin ƴan mintota manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har ya yafe ya ce izhabu ba'dun wa qala la tadri ba'dukum al-yawm wannan misali ne na hukumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hukumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yafe Uhud an saka goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karya hakoransa jininsa ya zuba hankalin sahabbai ya tashi amma da aka ce ya rasulullah udu ala al-mushrikin ya rasu za ka yi mashirikai gunyar addu'a. Manzo Allah sallallahu bai karɓa sai ce a ko alama yace inni lam u'afla ana wa inna ma bu'istu da'iyan wa rahma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kace ai ni ba aiko da tsima ba an aiko ni ne in yi kira zuwa ga Allah wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira in yi kira zuwa ga Allah sannan kuma Allah ya aiko ni in zama rahma وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين saboda haka da ƙarshe ma sai manzo Allah ya musu kyakkyawa addu'a mai maimakon mummunar addu'a maimakon yayi musu mummunar addu'a sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka shirye da mutane na ai ba su san ni annabi ne ba da suka yi maka abin da suka yi Imam Bukhari ya rahimahullah yake cewa mu yi tsokacin inda annabi ya kai a fage na hakuri da yafiya sallallahu alaihi wasallam mushrikan nan har yanzu ma Allah bai bar gangana su gare shi ba saboda tsananin tausa ina cewa qaumi mutane na kuma mai mukan yi musu gunya addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan addu'a yake Allahumma hadi qaumi Allah ka shirya mutane na kuma su ke laifi amma manzo Allah shi ke nema musu mafita yana yanka musu hanzari da kai fa innahu la ya'lamu ba su san ni annabi ne ba don haka ne suke ma abin da suka yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana daga misalan akwai manzon sallallahu alaihi wasallam akwai zai ibn sa'ana bai hude sai ciniki ya shiga tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam watan kudi shauran kudi manzon Allah ya sa lokaci ya ce zo rana kaza ka kafa to sai ya zo kafin haka da ya zo tun kafin ya iso inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya rika jefo miyagun maganganu tun kan ya iso ba sai da ya tuhu adabi kun gan ku biyan abdul muttalib kun cika taurin bashi kaza kaza kaza kaza ita biya goma ganda kuma da ya taho sai ya koma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tuki bargon manzo Allah ta baya bargon yana da kaushi sai da wuyan annabi ya yi shayi kamar fata za ta tashi fata wuyan za ta tashi saboda iska sai sahabbai suka taso ko sai na umaru ko khalid bin walid a cikin da ruwa ta kawo sai ya taso ya kamo shi haka ya buga shi kasa ya mai hukuncin da ya dace da shi manzo Allah ya a da ka ta umar da ka ta umar ai ba wannan matakin da za ka dauka ba shi ya fi dacewa sai da na umar cikin da ya san shi ya dakata yace akwai wani abin da muka fi bukata wajen ka ba wannan matakin da za ka dauka sai ce me kuka fi bukata waje na ya rasulullahi sai manzo Allah ya ce ni abin da na fi bukata wajen ka kai man nasiha in na ci bashi in rika biya cikin mutunci cikin lokaci ba sai an zo ana rigima ba nasihar da nake bukatar kai mai kenan shi kuma nasihar da yake da bukata kai mai in ya ba da bashi ya rika lallabawa da mutunci aka bayar a karba da mutunci da mutunci aka bayar a karba da mutunci ba za a ci sauran kwana uku daga alƙawarin da muka yi sauran kwana uku amma tun da ya yi haka a ɗauko kuɗinsa a biya shi aka ɗauko kuɗinsa aka biya shi mu zala ce a auro masa mudu ashirin na shakar kafin suka ce to mudu ashirin na shakar kuma na menene ya rasu mabari mun dai san shi bashi kuɗi bashi ne ya biyo ka amma mudu ashirin na shakar na menene manzala ta kuma ce niyyar kun tayar masa da hankali da kuka yi niyyar za ku ɗauki mataki kan shi inda hankali shi ya tashi kun tayar masa da hankali mana tamfatinsa ta ɗaga ba ka dinda san ba dan zaka ga sai an biya shi diya na haka kaga manzo Allah ya ma ya ma ya ji ya manta ya kau da kai akan abin da aka yi masa yanzu yana ganin ma su aka biyo bashi irin wannan nau'in hakuri ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da ka yi muka rika bayanin hakurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za mu tabbatar da wannan magana ta shehu radiyallahu anhu wa ahdamu khalqillahi wannan magana haka take أحدث خلقه وظهر هو آدم يعني هل أنت آدم تجربة كذا آدم تمرنا صلى الله عليه وسلم يبع in ba za a sallar fayyada in ana magana a nan sallar ba wani mai haƙƙi domin uba bai da haƙƙi a ɗan sun ga manzon Allah ɗa bai da haƙƙi a uban sun ga manzon Allah alqur'ani ne ce annabiyyu auladin mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum yace annabiyyu auladin mu'minina min anfusihim manzon Allah shine macancanci mafi cancantan mu'minai su kare fiye da kawunansu kada su je da kawunansu to fiye da iyayensu da ƴaƴansu balle su shi ya fi cancanta su kare shi ya fi cancanta su so fiye da iyayensu don haka haƙƙin annabi suna yake da haƙƙin kowa amma tare da haka manzo Allah sallallahu ta'ala da sun saboda adalcin yana rashin lafiya ta wafati baya iya zagayawa ƴaƴan matan su umma da mu'minin sai ya roƙi yace a tara masa matan su gaba ɗaya suka suka taro yace ina so ku yi man izini in yi jinya a ɗakin Aisha da Allah ya wannan adalci in fa sauran kofar gida fa zala ta sallami ya yi jiya lafiya da ba komai wajen Allah in yace ɗakin wance zan yi ba wanda ya zai daga kai domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma jajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt zaman ka lafiya zaman ka mumini in maza Allah ya hukunce ka Allah da ka da zai ce ɗakin wanda zan yi ba wanda ya ta da kai amma saboda adalci maza Allah ta san sai da yawa kowace daga cikin su adalci ya ba ta haƙƙin ta ku yi man izini in yi jinya da in rashi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam suka ce ya Rasulullahi mun ma izini kai jinya da in Aisha kuma nan ne sai na Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya koma ga Allah ji wannan adalci a wata rana a wajen yaki sawad ibn Hurayya sawad ibn Hurayya daga kafin manzo Allah Allah yana jera sahun yaki ba wanda ya kai manzo Allah kwarewa a dibaru na yaki dibaru na yaki komanda ne watan a a duk wanda ya san yaki bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke shirya rundunar yaki da kansa to da ya zo sahun sahun yake so ya ga an jera kamar da Qur'ani ke cewa to shi ne sai tsawarin nuzuriya sai dan shigo haka ya ruto sau sai maza Allah dan sa sanda haka sai dan zumburi cikin shi kai tsawa ka ka ka shigo dan kuma ciki haka sai dan zumburi cikin shi haka sai tsawarin nuzuriya sai da da cikin zafi ya rasulullahi au ci akan ka ji man ya rasulullahi ka ji man kai Allah ya aiko da adalci don haka ni sai na rama hankalin sa bai tashi yanzu ɗaya daga cikin su manzo Allah ya zumburi cikin shi sai ya rama ashe ku akwai aiki mazala ya ce ai haka za a yi sai ko ya rama mazala ya ɗauki sandar ya bashi ta qur'anin a wajen yaki ya ɗauki sandar ya bashi ya ce ya rasulullahi lokacin da ka rumburi ciki na ni buɗe yake ciki ciki na buɗe yake eh kenan sai na kwara ciki na ko ce haka za a yi rasulullah mazala sai ya yi cikin sa haka sai to sawwa da muzayya sai sun banci cikin manzon Allah yana buɗewa sai sun banci cikin manzon Allah sauri sai maza Allah ce ya tsoba me yasa kai haka me yasa ka ce sai ka rama ce ya zuwa ai inda ban yi haka ba zan samu yin haka ba yace inda ba na ji haka ba ina ni ina sun bar cikin ka rasulullah abin da yake kwadayi na na san yaki yanzu yanzu a tafiya ka wata kila zan kuma gida ba abin da nake so in tafi ma Allah da shi cewa alamari na na ƙarshe jikina ya taɓa jikin manzo Allah so abin da nake so kenan kawai Allah ya mu jiki na taba jikin manzo Allah na shahada haka ko aka yi ittaqu firasata mu'mini fa inna min zuri nurillah sawad ibn guzayya yana shiga fagen daga wannan yakin bai kuma gida ba yayi wa ba yayi shahada wannan irin adalcin manzo Allah yake ba da sanda ɗaya daga sojojin yakin sai ke cewa ya rama zungurar da yau saboda adalci adalci kalbi من الناس أصحابا من الناس أشجر فظهر صلى الله تعالى وسلم أولين كوتا يا كوا واتن أسخى يا كوا كوتا يا كوا كوتا هكا عبد الله بن عمر يسكن رواية الدارمي يجي ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم tun da nake ba taɓa ganin mai sadaukanta mai ƙarfin rai mai yawan kyauta mai yanzu da ya yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri kuma Allah ta ba ta yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne mafi kyauta kowa ya fi kowa kyauta yace kai kana ajwada min ar-rihil murba ya ji iska guguwa karfin kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya zube dirhami dubu 90 a tabarma dirhami dubu 90 da aka yi balon ɗin ya kai wajen miliyan 300 300 million naira balu dinsa 300 million naira amma manzo Allah ya zube a tabarma ya rika rabawa ko FDM bai shiga da shi gida ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai wani zo a guje an gama rabawa shi da samu bai nan sai Rasulullah na ji an ce an raba kuɗi an raba kaya amma ba ni nan manzo Allah ya ce ai sun kare don haka yanzu in dai bukata gare ka je ka ce bashi in sun zo zan biya illa umar shi Rasulullah dan ne za ka kallama maka abin da Allah ya dora maka wannan magana sai manzo Allah ya ji daɗin ta sai aka gama Allah ya canza fuska ya canza fuska take sallallahu alaihi wasallam sai da watan bilal ladarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya rike wannan Allah kirari yace anfik ya rasulullah anfik ya rasulullah anfik ya rasulullah wala takhsha min dil ashrik lana ba ciyarwa ba ya zo la kai ta ciyarwa kai ta ciyarwa kai ta ciyarwa kada ka ji tsoron talauci daga ubangijin al'arshi daga nan sai aka ga hukun matsala ta waye sai ce yanzu na ji magana amma umaru na cewa na kallafa wa kaina abin da Allah bai kora min ba yanzu na ji magana bi zalika umirtu bi zalika umirtu ai abin nan da kaga na ji shi aka umurce ni shi aka umurce ni don haka Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kada ka yadda kai ruwa kada ka yadda kai kyauta ka nemi a rama maka wala tamnu tasakaka domin ba ɗabi'a ba ce ta karinci shi kuma za a fasar shi ne a karamar kurama shi ya fi kowa karinci shi ya fi kowa baiwa sallallahu alaihi wasallam sai da ya ba abbas dinarin da sai da abbas ya ce a kama masa ya dora aka sallallahu alaihi wasallam dan dai dinarin da zai cika aljihun jamba kadai ai kudi ne kudi ne mai yawa amma ba ya ce dinarin da sai an kama mutum ya dora aka yana da bukari wanda abbas haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kyauta da raƙumi 100 ɗari ɗari ga mutum ɗaya raƙumi ɗari aƙalla raƙumi mai watan matsakaicin kuɗi dubu ɗari dubu ɗari to suka lissafa dubu ɗari ɗari sau ɗari miliyan goma ke miliyan goma ba za a hitar da su kamar ka fitar da ɓarin goro ka bayar bai ci komai ba sallallahu alaihi wasallam iya ganinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kyautar garken dabbobi ba za mu tsawo ya ga dabbobi iya gani shi tsakanin dutse da dutse sai suka ba shi shawa yake mazalla ya ce ko kana so ne ya ce ina so in ina so ya za a iya ce ka kora an baka kawai ka kora an baka kawai yana tunanin kamar ana maka tafe ne ai da ya kora din a shi kenan da ya je ya rude ko da ya tafi yana ce wallahi kuma zama da ku je ku musulunta wajen muhammadu wanda yake yin kyauta irin kyautar wanda ba da tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai kyautar ba minan nasi akha minan bal minan nasi ashjahu na karshe saboda lokaci bal minan nasi ashjahu a wajen sadaukanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa sadaukanta an tambayi barakun azibin a hal barartum yawma hunayn ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da gaske kun gudu ranar yakin hunayn alqur'ani da ma bari ya ce sun gudu sun shafa sun ba irin su baya ranar yakin hunayn sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu kadan ne wasu gudu ba fara da bai bara ibn azim aji daga bakin su me za su ce sai bara ibn azim ya ce walakin na walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karba wala qad ra'aytu ala baglatihi wa abu sufyan akhirun bil jamiha والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب da gaske kun gudu rayar da yakin hunayru kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bara'u na hadisi shi haka ne amma wallahi manzo Allah bai gudu ba duk tashin hankalin yakin hunayru wanda ke sa sadauki ya shafa da gudu a guje yana neman ta rayuwarsa amma wallahi manzo Allah bai gudu ba na gan shi akan alfadarar shi duntulu yana nausawa cikin kafirai yana shiga cikinsu yana kirari kaga ba ɓoye yake ba gashi wanda ya shirya ya kawo anan nabi zaka ni ne annabi ba kariya ni ne annabi ba kariya ni ne dan abdul muttalib kuma sadaukai ne ke tabbatar da sadaukatar mu Allah sallallahu alaihi wasallam yusuf na ali asadullahi al-galib ake cewa sayyidina ali zakin Allah mai rinjaye yakin khaybara ya ya da shi kadai ya tabbatar masa daukar ta sayyidina ali yakin khaybara da aka kwata a ci khaybara abin bai yi ba har sau uku maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da udiyan ra ta gada da mujiza ta motsa yace gobe zan ba wani tuta la udiyan ra ta gada na rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu zan ba wani mutum tuta wanda ke son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah ke son shi kowa daga sabon zai da ya kwana da tsimahin Allah ka a ce shi ne da safiya ta yi dan na umar ce muka fito muka yi da kodo ko muna sauraron mu ga za a ba tuta wannan da Allah ke son shi yake son Allah manzon Allah ke son shi yake son manzon Allah sai na umar ya ce haɗa gani ke da manzon Allah ya hango ni ya ce umar zo ga tuta amma ba a yi haka ba sai maza Allah ce na ibnu abi talib na ba abu talib aka ce yana gida bai da lafiya aka taro da sayyidina ali da aka taro da shi aka ce maza Allah take warkar da shi take warkar da shi ta fuskar mu'jiza da ya warkar da shi ya bashi tuta ya ce in ka sa kai ko ba juyowa kar ka juyo sai an ci kai ba to da sayyidina ali ko ya rika ka ya tafi da suka ga yakin ba irin na jiya da shekaran jiya bane sai suka kama tsauran garin su karfi to suna ganin sun tsira rashe lokaci ya da sai na aje kama tsauran garin ya girgide su ko tsauran garin da zan zai girgidu to tsauran gari sai na aje kama ya girgide ya yi garkuwa da tsauran ya balle shi aka shiga mayaka suka shiga gari ya yi garkuwa da tsauran sai da aka ƙara yaƙi ya jefar da shi mafi karfi arba'in suka taru akan su babba ta kyaura amma sai na ali shi kadai ya girgije shi ya yi garkuwa da shi irin wannan sadaukata to mai irin wannan sadaukatar ne ke ce da sadaukatar manzo Allah yake cewa inna kunna idza haliya alwa'is washtadda alba'th wa ahmarat alhadaf ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yaki yayi zafi tanderu suka yi kuna wajen manzon Allah bace zuwa mulabi yadda ka zama wani abun tsoro da koro karamin yaro ka zama wajen wajen mama zai zo ko zai zo wajen mama in ya zo wajen ta ma zai samu aminci ya koma can bayan ta ya labe haka sadaukai ke komawa ba manzon Allah suna labewa in yaki ya ga sadaukai ba ragaye ba sadaukai wanda ke tabbatar da sadaukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wani abu ya firgita mutanen Madina wata rana amma da suka yi shirin yaki suka fito dawaki da makamai da kaza da kaza su tunkari ko ne ne a wajen madina sai suka ci karo da manzo Allah har ya tafi ya dawo shi kadai abinda sai da aka yi fitan yaki ba amma manzo Allah shi kadai akan dokin Abu Talha ko fiddi ba ya tafi ya dawo yace ku koma ku koma in dai wannan abun ne naji ko menene ba komai bane ku koma ha dokin nan na samu yana zuwa gudu na samu yana zuwa gudu wannan zancen ma ba ma ishi wani za koma kai shi abin da ya tada hankalin gari ba ba ma ishi wani ya ma ba wannan magana ya koma maganar dokin nan yana zuwa gudu na Abu Bakar sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in mun zanna ba mu da aiki sai wannan bayani na dabi'u wa nabi sallallahu alaihi wa sallam in kana magana wannan ka daukanta don haka a wani bishiyu zai ce sajil qurba an bakri wa fatin wa khandakin مضاعفهم في ذي القوم مرير وقد رآهم في بطن مكة خيره liwaku na zirin kalki sau bai biyu in dai ka daukanta ce to yanzu wanda za ka tambaya ya warkar da kai tambayi larabawa tambayi ƙuraishawa ka sha labari domin su ganau ne ba jiyowa a kan ka daukanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwa manzo Allah mai hakuri manzo Allah mai kunya manzo Allah mai gudun duniya manzo Allah mai tsananin tawazu manzo Allah mai tsananin tsoron Allah manzo Allah mai tsananin kyauta manzo Allah mai tsananin ɗabi'u na kyawawa waɗanda gaba ke dan su Allah ya dunkule su yace wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulullah kin ka kana ka ɗabi'u na girma hikimar bi ta su mutabbakan min Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un manzo Allah in muka ji manzo Allah mai kunya ne ya fi budurwa kunya daren farko ran da za a kai ta ɗakin mijinta manzo Allah ya fi budurwa kunya ran da za a kai ta ɗakin mijinta haka Abu Sa'id al-Khudri ya ce manzo Allah ya fi kowa kyau manzo Allah sai mu ji lallai tunda muna son annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lallai mu riƙa waɗannan ɗabi'u na shi na tsoron Allah gaskiya amana kunya tausayi tawazuki jin kai da sauransu in muka rika za mu yi koyi da in muka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci ba duniya da lafiya saboda lokaci da rici yayi muna fatan wannan aure Allah ya kara albarka a ciki Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya ba su zaman lafiya ya ba da zuri'a tayyiba a farmu inna mawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi tawassuli da waɗannan watan bayani akan sira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan munasaba to ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi a ciki kuma Allah ya ba da zuri'a tayyiba ya samu wannan aure albarka Allah ya ƙara mu wannan aure albarka ma'auratan Allah ya ƙara musu albarka Allah ya zaunar da su zama da sunna ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sauran waɗanda ba su yi ba Allah ya taimake su akan yi waɗanda kuma suke da shi Allah ya taimake su a cikin rikawa alfarma sai na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh